أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار بينك إنقوى السلام عليكم ورحمة الله بركة مدهدوة a cikin wannan masallaci na sabuwar tifi a wannan gari namu na ningi a daidai wannan lokaci na bayan sallar asuba a yau litinin takwas ga watan zulhijja hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ishirin da shida ga watan Jun. shekara ta 2023 miladiya domin ci gaba da karatu da muke a wannan littafi mai suna la ilaha illallah littafin da ya tattaro ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah da sharuɗanta da abubuwan da suke warware ta da kuma wani ɓangare na falalolinta wallafar fadilatu sheikh abu abdullah muhammad bin sa'id rislan muna roƙon ubangiji ta'ala mawallafin wannan littafin allah maɗaukakin sarki ya sanya masa shi a mizaninsa na kyawawan ayyuka malaman malan da kakaninsa da iyayensa duk zuriyarsa allah maɗaukakin sarki ya musu rahama mu da muke karantawa kuma allah ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai ɗin da muka karanta kuma muka fahimta Allah ya sa karatun da muke zama hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba a darasin da ya wuce shine darasinmu na goma sha hudu a wannan littafin yau cikin taimakon Allah maɗaukakin sarki zai zama shine darasinmu na goma sha biyar daga faro karatun zuwa yau kuma muna shafi na ishirin ne daidai a ƙarshen shafin ina ga haka ne ko mun shiga fasalin da malam ke magana game da sharuɗa na wannan kalma ta la ilaha illallah kenan mun ajiye ɓangaren farko ko mun gama da ɓangaren farko na ma'anarta yanzu muna ɓangare na biyu sharuɗa na wannan kalma ta la ilaha illallah Allah maɗaukacin sarki ya ba mu ikon kiyaye sharuɗan nata mun tsaya a daidai inda malam yake mana bayanan ma'anan har ila yake maimaita ma'anan wannan kalma ina ga daidai ayoyin da malam ya kawo a ƙarshen shafin ne ba da yace in kullu man fi samawati wal ardi illa ati ar-rahmani 'abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda ina ganin muka tsaya da malam yace babu wani wanda ke cikin sammai da ƙasa face zai zo wa Ubangiji mai rahama a matsayin bawa ne ya ce ga baki ɗayansu Allah maɗaukakin sarki ya kirga su ya kidaye su ya kididdige su ya kirga su kirgawa dukkaninsu za su zo wa Allah ranar alkiyama ɗaɗɗai kowa zai je a ɗaiɗaiku ne ranar tashin alkiyama kowa daga shi sai abin da ya aikata sai halin kirkinsa da kuma natsiyarsa halinsa na kirki ya yi farin ciki da shi natsiyarsa kuma ya sa shi nadama Allah ya tsare mu daga nadama mala ya ce wa ƙala ta'ala yau mata ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha ranar alkiyama ranar da kowace rai za ta zo tana jayayya game da kanta tana jayayya a ƙashin kanta ina ga malam ya jero mana waɗannan ayoyin ne inda yake tabbatar mana da ma'anar wannan kalma ta la'ilaha illallah ana tabbatar da ita wa Allah ana kuma kore bautarwa wani Allah ya ce ba a tabbatar da ita wa kowa ko da mala'ika ne makusanci ko da kuma annabi ne wanda aka aiko domin ranar alkiyama sai ya jero waɗannan ayoyin kowa ɗin ko mala'ikan ne ko annabi ne da aka aiko zai je wa Allah ne a matsayin bawa a matsayin bawa zai je haɗu da Allah kaga kenan tunda a matsayin bawa zai je game da Allah bai kamata a ɗauki haƙƙin Allah a bashi ba ce fa'iza ƙila idan aka ce la khaliqa illallah idan aka ce babu mahalicci babu mai yin halitta sai Allah maɗaukakin sarki fahaza ma'arufun mahala ya ce wannan sananne ne da an ce babu mahalicci sai Allah ce wannan sananne ne fahaza ma'arufun wannan sananne ne la yusharikuhu fi zalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal yace ba mai tarayya da shi a cikin hakan a cikin me halittar da aka ce babu mai halitta sai Allah din la yusharikuhu fi zalika babu mai tarayya da Allah a cikin kasantuwarsa mahalici malakun muqarrabun mala'ika ne makusanci wala nabiyyun mursal ko kuma wani annabi da aka aiko babu wanda ya tarayya da Allah a cikin halittarsa yace wannan a fili yake ina ga dama kuma jidalin ba anan yake ba kowa da ka faɗi wannan wanda ba musulmi ba ma ya yarda eh mahalicci Allah ne kaɗai mahalicci wa ya halicce ka je cewa Allah wa ya halicci ka za Allah ya ce wa idza qila kuma idan aka ce la yarzuqu illa Allah fa kadhalika in aka ce babu mai azurtawa sai Allah la yarzuqu illa Allah babu mai azurtawa sai Allah ce fa kadhalika haka shi ma yake a fili yake wannan kowa ya yarda ba mai azurtawa sai Allah fa'iza ƙila la ilaha illallah fa kazalika haka kuma idan aka ce babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ce shi ma kamar hakan yake kamar yadda aka yadda babu mahalicci ba wanda yake halittar komai kowa sai Allah to haka kuma babu wanda yake azurta kowa sai Allah babu kuma wanda ya cancanci a bauta masa sai Allah maɗaukakin sarki Allah ya sa muna tare malam ya fara kawo inda ake da babu kokwanton a cikinsa babu saɓani sai ya shigo da inda kuma ake samun matsalar a ciki kowa ya yadda wajen halitta ba wanda zai ce ya taya Allah suka halicci wani suka halicci abu kaza haka wajen arziki Allah ne yake bayarwa sai ya shigo to haka ma wajen bautan ya kamata kowa ya ɗauka babu wanda ya cancanci a bauta masa sai Allah maɗaukakin sarki Allah ya azurta mu da haka mala ya ce wal'ilahu huwal ma'abudu ya ce Allah ɗin nan da aka ce la ilaha ce huwal ma'abudu shi ne abin bauta haza huwa tafsiru hazihin laf'uwati bi ijima'i ahalil ilmi mala ya ce wannan shi ne fassarar wannan lafazin haza huwa tafsiru hazihin laf'uwa wannan shine tafsirin wannan lafazin bi ijma'i ahli ilmi bisa ijma'in ma'abota ilimi baki daya malaman duniya sun yi ijma'i akan cewa da an ce al-ilahu ana nufin abun bauta yace faman 'abada shay'an duk wanda ya bauta wa wani abu faqad ittakhadhahu ilahan min dunillah to haƙiƙa ya rike shi a matsayin Allah koma bayan Allah din kuma ya rike shi a matsayin abun bauta koma bayan Allah Allah ya sa muna tare faman abada shay'an duk wanda ya bauta wani abu koma wani irin abu ne mai rai ne ko marar rai to faqad takhadahu ilaha haƙiƙa ya rike shi a matsayin abun bauta min dunillahi koma bayan Allah Allah ya tsare mu da haka wa jami'ul alihati batilun dukkanin abubuwan bautan kuma yace ƙarya ce duk wani abu da kaga ana bauta masa to ana bauta masa bisa rudani na kwakwalwar shi mai wannan bautan ne da rashin fahimta da rashin kuma rabo ba dan ya cancanci a bauta masa ba sai dai kawai rashin fahimta rashin rabo ta yaya mutum ne dan uwanka mutum dan uwanka da aka halice ka haka aka halice shi amma kuma dan Allah ya bashi wata falala wata ɗaukaka wata daraja kuma sai ka ajiye wanda ya halicce shi ya halicce kan ka koma bauta masa kaga akwai karancin fahimta akwai rudani na kwakwalwa akwai kuma rashin rabu dan haka duk wanda kaga ana bauta masa to an sami rashin fahimta daga wurin shi mai bautawa sannan kuma an sami rudani na kwakwalwa an sami rashin rabo daga wurin shi wannan wanda yake bauta masa dan da ba dan rashin fahimta ba to da zai gane cewar yadda fa nake mutum shi ma haka yake mutum da ba don rudani da rashin rabon ba zai gane cewar yadda nake mutum shi ma haka yake mutum sai dai Allah ya bashi wata falala ne a kaina don haka ni da shi din kamata ya mu bauta wanda duk ya halice mu baki daya to amma idan aka samu rashin rabo yaka ga mutum yana kallon kai da baka yarda da hakan ba ma kai ne a cikin bata kai ne akan kuskure kai ne akan kuskure darasinmu na rana ita yau bayan mun tashi akwai ɗaya daga cikin yayinmu na unguwan nan yake ce wallahi abubuwan nan ana faɗa shi fa tabbatau ne ya gani yake ce a ƙauyen da yake yake ce akwai wani bawan Allah da wani yake bin sa bashi yace yayi yayi dan Allah ya ga girman Allah ya bashi kuɗin sa yace wallahi yaki yace sai wani wanda ya san shi yake ce masa ka kwantar da hankalinka ina wani yace kana zuwa ka ce masa dan girman shehu ya baka kuɗin ka ya ce don girman shehu ya ce je ka gama haka ya ce wallahi ba musu yana zuwa ko da ya ce masa don girman shehu kawai kuma shi kenan sai ya ga girman shehu sai ya ba shi kaga ba batun fa wannan daidaita Allah da shehunsa ba ne ba a'a shehu ma yana sama da waye da Allahn aurensa Allahn bai kai a ce dan Allah yi ba ko dan Allah bari ba amma shehu ya kai a ce dan Allah yi shehu dan Allah bari kaga an samu karancin fahimta Allah maɗaukakin sarki ya ganar da shi to da gaske na da sarkakiya duk wani wanda ba Allah ba bauta masa rudanin kokolwa ne kuskuren fahimta ce rashin rabo ne rashin rabo ne amma in mutum na da rabo da aljanna to ba zai taba yadda ya bauta wa wani Allah ba Allah ya sanya mu cikin haka malam yace wa jami'ul alihati batilun dukkanin ababan da ake bauta nan ƙarya ce illa ilahan wahida sai abin bauta guda ɗaya illa ilahan wahida sai abin bauta guda ɗaya shine ba ƙarya ba wa huwa Allahu wahdahu shine Allah shi kadansa wa huwa Allahu wahdahu shine Allah shi kadansa tabaraka wa ta'ala uluwan kabira tabaraka albarkatunsa sun yawaita wa ta'ala kuma ya ɗaukaka uluwan kabira ɗaukaka mai girma mana ce wa fardu ma'arifati shahadati alla ilaha illallah nan gurin ya ce wa fardu shahadati anna ya sa nunin ɗin ya mata shadda kashe shadda za mai ɗauri ne zama taifin ero ne na'am ya sa shadda da fataha anna la ilaha an la ilaha ko wa fardu na'am wa fardu ma'rifati shahadati an la ilaha illa Allah mala yace farlancin ko wajibcin dole tilas din sanin wannan kalma ta la ilaha illa Allah zamansa dole zamansa tilas a ce kowa ya san ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah malam ce qabla fardhi salati was-sawmi na gaban farlancin sallah da kuma azumi Allah ya sa wurin nan ya fito kowa ya san ma'anar wannan kalmar ta ba a bauta wa kowa sai Allah din nan babu abin bauta da gaskiya sai Allah a san ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah mala yace wajibinta yana gaba da wajibin sallah da yin azumi shi yafi zama tilas shi yafi zama wajibi mutum ya san ma'anar wannan kalma a maimakon wajibcin me sallah ya san sallah ya san azumi me yasa to saboda sallar azumin duk za su tashi a banza ne idan babu wannan kalmar ban san ko muna tare ba ba dama da yanzu wani wanda yake wanda ba musulmi ba kowane irin addini yake ba na musulunci ba yanzu ya ce ya ga ana sallah kawai shi mai alwala hauyin sallah ka ce sallah ya yi haka ne dole sai an gaya masa ma'anar la ilaha illallah ya fahimce ta ya yadda da ita kafin sai ya zama musulmi kafin kuma idan ya ibada sai ta zama abar lura aballa akari aballa akari na daga cikin wannan misalin da muka bayar wanda da yake ganin akwai wani wanda za a ce ya bar abu dan Allah ba zai bari ba sai dan shi wallahi duk ibadar ashirme za ta tashi tunda bai san ma'anan wannan kalmar ba tukun shi yana nan akwai akwai wanda ma yafi Allah a wurinsa na haka zai ta ibada ne fa ta tashi a iska zai ta ibada amma da ya san ma'anar wannan kalmar ai kana ce Allah ka gama ka gama masa kana ce a dan girman shehu zai ce a shehun ya fa Allah da kace min dan shi kenan zai ce a a to ka ma jawo ba zan bayar ba saboda kayiwo kasa kuma Allah madaukakin sarki ya ganar da mu dan haka sallar da azumin suna karbuwa ne idan kalmar mutum ta la ilaha illallah ta zama ingantacciya idan aka rasa ta koto ba sallah da azumi ba duk sauran ibadar da mutum zai data tashi a iska ne Allah ya azurta mu da wannan kalma malam yace yana gaba da farlancin yin ai sanin sallah da kuma azumi dan haka fa yajibu ala al-abdi yana zama wajibi akan bawa fa yajibu ala al-abdi yana zama wajibi akan bawa waye bawan ya mu kadai har mala'iku sun shiga har manzanni sun shiga wajibi ne akan kowa an ya bahasa an ma'ana zalika ya yi bincike game da ma'anar hakan an ya bahasa an ma'ana zalika ya yi bincike game da ma'anar hakan ma'anar mai kalmar la'ilaha illallah ɗin a'azama min wujubi bahsihi an salati wa saumi mafi girma ko fiye da wajibcin bincikensa game da sallah da azumi a'zama min wujubi bahsihi an salati wa sawm yace fiye da bincikensa akan sallah da azumi dole mutum ya dinga bibiyar menene idan yayi ya zama shirka da Allah duk abin da yake da alaka da shirka wajibi ne ka dinga bibiyansa don ka kiyaye karka hada Allah da wani a cikin bauta duk abin da kaji an jefa masa shirka to yi ka nutsa a wannan gabar ka hau bincike da gaske ne shirka ne yana tabbata shirka ne ka fita da gudu daga wannan abin ka ba shi guri wannan shine zama lafiya fiye da yadda za ka yi bincike a kan sallah da kuma azumi allah ya datar da mu domin sallah da azumi ba sa inganta sai da tauhidi ba sa inganta sai da tauhidi mala ya ce wata harimu shirki wal'imani bitawuti mala ya ce kaga haramcin shirka da kuma haramcin yin imani da ɗagutu ba shirka-shirka ake ta magana ba zunubin da Allah ya ce idan mutum ya mutu yana aikata ba zai gafarta masa ba ai babu zunubin da aka faɗa kamar shirka duk wani zunubi da kake yi in ka tuba kafin mutuwa Allah maɗaukakin sarki na iya gafarta maka Allah na iya jinka ya yafe maka rahamar Allah na iya shiga gare ka ka mutu da wani zunubi Allah ya gafarta ma amma shirka in ka mutu kana yi ita kuma zunubin da Allah baya gafartawa ne kaga girmanta ya kai girma babu wani zunubi da ya kai shirka girma a musulunci babu shi amma mala yace kaga wata harimu shirki haramcin yin shirka wal imani bi tagut da kuma haramcin imani da dagutu a'zamu min taharimi nikahil ummahati wal jaddati yace yafi girman haramcin auren iyaye da kakanni ai mun ga girman haramcin mutun ya auri mahaifiyarsa ko ko ba musulunci ma ana ce mutun ya auri mahaifiyarsa da aka ji abu a al'adance ma katotan laifi ne katon zunubi ne ko ya auri kakarsa to haramcin shirka da imani da dagutu ya dara ya zama sama da haramcin auren iyaye da kakanni Allah madaukakin sarki ya bamu ikon kiyayewa malai ce fa'a'zamu maratibil imani billah kaga mafi girman martaba ko darajar imani da Allah maratib matakai darajoji matsayoyi na imani da Allah malai ce to mafi girman su duk wasu nau'ika na imani fa'a'azamu maratibil imani billah mafi girman mataki daga cikin matakan imani da Allah mafi girman daraja daga cikin darajojin imani da Allah mala yace shahadatu alla ilaha illallah wannan kalmar ta la ilaha illallah ita ce mafi girman duk wani mataki duk wata daraja duk wani step da za a taka na imani da Allah to mafi girma ita ce wannan kalma ta la ilaha illallah Allah ya ba mu ikon tabbatar da ita mala yace wa ma'ana zalika ma'anar hakan kuma shine an yashhada al-abdu bawa ya shaida cewar annal ilahiyyata kullaha lillah cewar duk wata bauta annal ilahiyya duk wata bauta duk wani nau'i na bauta da ake yi gaba ɗaya ta Allah maɗaukakin sarki ce ana yi wa Allah ne duk wani nau'i na bauta laisa minha shay'un linabiyin babu wani abu na bauta ga annabi da ake yi wa annabi in dai abin ya shafi bauta ne to babu wani abu nau'i na bauta da ake yi wa annabi wala limalakin ko kuma wani mala'ika wala liwaliyin ko kuma wani waliyi aina ga an gama matan a sama tunda aka kore bauta wa annabi aka kore wa mala'ika to wani kuma mutumin kirki dai shigo kaga shi ya fi cancanta yi mai ya koru babu wani mai matsayi da matsayinsa ya kai matsayin annabi ko matsayin mala'ika ko matsayin wani waliyi mutumin kirki da yake da wani kaso na bauta da za a dinga yi masa wannan nau'i na bauta din babu shi Allah bai tsara abun akan haka ba domin ita bauta haƙƙi ne na Allah madaukakin sarki bal hiya haqqul lillahi ala ibadihi mala yace ba ma ba su da kaso a ciki ba ba ma haka ba hiya haqqul lillah ita bautan haƙƙi ce ta Allah madaukakin sarki ala ibadihi akan bayinsa Allah ya ba mu ikon sauke masa wannan haƙƙin nasa mu kalli haƙƙi tun da ya ce haƙƙi ne na Allah kaga ko ɗan uwanka ne ɗan adam aka ce wannan haƙƙin nasa ne to ba ƙaramin haɗari ba ne ka riƙe haƙƙin wani a wurinka ba ka ba wa mai haƙƙi haƙƙinsa ba ballantana kuma a ce haƙƙi na Allah maɗaukakin sarki ban san ko muna tare ba idan haƙƙi na ɗan uwanka ne ɗan adam a nan duniya ai kakan iya cin bulus sakamakon kafi shi karfi kafi shi dama kafi shi fawa kafi shi matsayi ba zai iya daukan mataki akan ka ne zo ya kwaci haƙƙinsa ba a duniya kakan iya sha a lahira ne kuma za iya kwato masa a duniyar ma in Allah ya azurta ka da hukuma mai adalci kakan iya kai shi kara a karba maka haka ne ka kai shi wajen 'yan sanda ko ka kai shi wajen sojoji ko ka kai shi wajen kotu wajen alkali in Allah ya hada ka da dan sanda mai adalci zai bi ma diddigin haƙƙinka sai ya kwato maka da ƙarfin Allah in Allah ya hada ka da soja mai adalci ya tabbatar haƙƙinka ne zai bi ma sai an kwato in Allah ya azurta ka da alkali mai adalci shari'a zai tabin diddigin ta ne sai ya gano mai haƙƙi ya karbo kayan ka ya baka tun a nan duniyar ma yana iya yiwa amma haƙƙi na Allah fa idan ka taba shi kaga akwai matsala Allah ya bamu ikon sauke wannan haƙƙi malam yace wa qala shaykhu shaykhul islam wa qala shaykhul islam rahimahullah fi majmu'il fatawa kenan daga ji wannan shaykhul islam ibnu taymiyah al-harrani yace wa qala shaykhul islam yace shaykhul musulunci ibn taymiya al-harrani ya faɗa yake cewa a ina cikin majmu'ul fatawa a bugun da malam yayi amfani da shi mujalladi na ɗaya shafi na 24 a bugun malam nace a bugun malam ne saboda bugun sun sha bamban sanda mai mujalladi nawa yayi amfani ba yanzu akwai mai sufuli 20 daidai akwai da can 20 sufuli wajen 30 da yan kai ne yanzu sun takure shi akwai sufuli 20 daidai kaga wannan abugun da malam ya amfani da shi mujalladi na ɗaya shafi na 24 me yake cewa yace wa'lam ka sani cewar anna faqra al-abdi ila Allah lalle bukatuwar bawa zuwa ga Allah anna faqra al-abdi ila Allah lalle bukatuwar bawa zuwa ga Allah abinda ake bukata daga wurin bawa shine an ya'budahu ya bauta wa Allah din la yushriku bihi shay'a kar ya hada shi da komai a cikin bautar la yushriku bihi shay'a kar ya hada shi da komai a cikin bautar laysa lahu nawirun ba shi da wani tamka da za a ce wani tamkar Allah ai ana samu a cikin mutane wani tamkar wani wani yana kama da wani to shi Allah laysa lahu nawirun bai da wani makamanci wani tamka da za a ce tamkar Allah babu fayuqasu alaihi ballantana ma ayi masa me ayi kiyasin sa a ce wane yana kama da Allah a babu a kwatanta shi da Allah fayuqasu alaihi ballantana ma a kwatanta shi da Allah babu shi lakin yushbihu min ba'd alwujuhi hajat aljasad ila at-ta'ami wash-sharabi yace sai dai yana kamanceceniya ta wasu ɓangarorin ta wasu fuskoki mai buƙatuwar jiki zuwa ga abinci da abin sha buƙatuwar jiki zuwa ga abinci da abin sha yace wannan ɓangaren na kamanceceniya wa bainahuma furuqun kathira sai dai duk da hakan a tsakaninsu kuma akwai bambance bambance masu yawa akwai bambance bambance masu yawa fa'inna haƙiƙatar abdi domin haƙiƙanin bawa ƙalbuhu wa ruhuhu zuciyarsa da ruhinsa ya ce inda mutum kake nema haƙiƙanin mutum dama zuciyarsa ne da ne da ruhinsa wahiyya la salaha laha ita kuma ba ta da wani gyaruwa illa bi ilahi hallazi la ilaha illa huwa zuciya da ruhin ba su da wani gyaruwa su zamo na kwarai sai da Ubangijinsu nan sai da Allah wanda babu wani abin bauta da gaskiya sai shi. Fala taɓuma innu fi duniya illa bi zikrihi ba ta taɓa samun nutsuwa a duniya sai da ambaton Allah maɗaukakin sarkin. Allah ya sa muna tare a nan gabar. Malam ya ce, Bawa ta wasu ɓangarori, ta wasu fuskoki, gangan jikinsa na kamanceceniya da haƙiƙanin shi kansa bawa ɗin ba da Allah ba fa shi a ƙashin kansa ta wasu fuskoki ta wajen buƙatuwa zuwa ga abinci da abin sha ya ce amma duk da haka tsakanin hakan akwai bambance-bambance masu yawa domin haƙiƙanin bawa shi ne ransa ruhinsa da zuciyarsa ruhinsa da zuciyarsa ya ce shi ne haƙiƙanin bawa ba gangan jikin ba ai kakan iya ganin mutum gashi ya fito mutum cikakken mutum amma wani kana masa kallon wata daraja ta musamman ko wani matsayi na musamman da mu'amala za ta haɗa ku kuma sai mu'amalar kowane darajar sai kaga ta zuba a lokaci guda kamar yaya wani furci kawai dai sai ka gano a ashe wannan fanko ne da kana masa kallon hankali daga cikin maganar kawai sai ka gane ashe ba shi da hankali ban san ko yana faruwa ba wannan hatta mahaukaci ma zai iya zuwa guri da shiga ta kamala mahaukaci cikakken mahaukaci yana zuwa da aka bashi matsayi da daraja da Allah ya bashi amma da an fara magana ya fara magana tun yana yi mai kyau sai koma surkutu bale daga nan sai ka ji a ashe wannan fa mahaukaci ne ko kuma ashe wannan ba ina ga fa wannan ba lafiya je ne ina ga rasuwan mamar su malam Aliyu ko shekaran jiya muna makabarta wani yaro ya zo ɗan ƙarami ya ce sannunku ina wuni ya tsaya a gaban wasu haka lafiya na gaja to Allah ya muna albarka kaji yaro da hankali da ya fi gaba kuma kowa ya ce a to ashe ba lafiya a riko shi kar yayi gaba a riko shi kar yayi gaba ya dawo sai wanda yake ce zo mu tsaya da kai anan Allah ya mana albarka Allah ya mana Allah ya baka mata mai albarka mai mata ta gari ta dinga baka dubu ɗari wallahi tallahi ko sai labazin ya koma haka daga nan sai aka gano me a dan matsala akwai dan matsala ya kunce to haka mutum da aka ganshi a gangan jiki shine malam yace haƙiƙanin mutum shine zuciyarsa da me da ruhinsa wani kallon kima kake masa kallon daraja amma da za ta hada ku wani abu na zuciyarsa ya fito fili sai ka ji kawai a'a bari kai nesa da shi sai ka ji bari kai nesa da shi na haka cikar mutum shine zuciyarsa da kuma ruhinsa ita kuma zuciya da ruhin ba su da wani gaba ta gyaruwa shine yace wahiya la salaha laha illa bi ilahi allazi la ilaha illa huwa ba su da lokacin da za su zama a seti su zama sun gyaru sai me ta hanyar Allah madaukakin sarki Allah da babu wani abin bauta da gaskiya sai shi ta yadda ba ta samun wata nutsuwa zuciya sai da ambaton Allah madaukakin sarki haka abun yake fa duk wani abu da mutum zai dauka a rayuwa a matsayin shine idan yake samun nutsuwa wallahi akan kuskure yake in ba zikiri bane in ba ambaton Allah ba in ba ambaton Allah ba ranan wani dan uwa yake ce wasu na magana da wata yarinya a makaranta ba tace ita fa ta shiga jarabawa daga cikin jarabawan tace a duniya babu lokacin da take jin ranta na baci kamar a ce yan ta taji ya kare budurwa mp ya kare ta ce in fa ba waƙoƙin draman nan take ji ba ta ce wallahi to hankalinta ko aiki aka sata in babu wannan ba ta kunna ba to fa aikin fa masu ba za ta ga yadda take so ba don haka ita a tunaninta an sa mata nutsuwa a cikin me sauraron wannan kiɗa din jin wannan kiɗa din to duk abin da mutum ya kama a matsayin shine abin da yake samar masa da nutsuwa kuskure ya kama ba daidai ya kama ba nutsuwar tana cikin Allah azurta ka da duk lokacin da ka ji baka wani abu da ka dinga zikirin Allah kana ambaton Allah to anan nutsuwa take anan nutsuwa take Allah madaukakin sarki ya azurta mu da haka mala yace falau walau hasala lil abdi lazzatun wa sururun da dai a ce wasu jin dadi da farin ciki za su faru ga dan adam ga bawa bi ghairillahi ba tare da Allah a cikin lamarinsa ba fala ya dumu zalika wannan jin dadin baya tabbata ban san ko muna tare ba walau hasala lil abdi lazzatun da a ce wasu jin dadi ka ebo duk wani nau'in jin dadi da ka sani zai faru ga bawa wasu rurun da wasu farin ciki da su faruwa bawa bi ghairillahi amma ba Allah a cikin lamarin bawan to fala ya domo zalika wannan jin daɗin da farin cikin ba zai tabbata masa ba ba zai dawwama ba kuma yana faruwa me muka ɗauka jin daɗin duniyar ne ba cewa na da kuɗi ba to akan samu mutumin da ya fi kowa kuɗi a unguwarsu ko a garinsu amma kuma da na kusa da shi da suke iya zama su hira zai baka labari da aka gano cewar kai alhamdulillahi kana da lokacin da zaka iya zuwa bishiya ma ka zauna ana hira da kai kuma a nitse kana fada ana fada kana gane me ake fada ana gane me kake fada shi ko bashi da wannan lokacin ga kuma tarin dukiyar ga kuma tarin dukiyar wani duk yadda zaka yanzu ba in dai kudi ne to karshe ne amma ya samu damar da zai fito sallah a jami'i kuma tashin hankali ne ba a bashi wannan ba dan haka wannan jin dadin ka kalle shi kawai jin daɗi ne na wani lokaci amma ko da dukiyar ba ta ƙare ba ko da mulkin bai ƙare ba to jin daɗi kuma na haƙiƙa inda zai bayyana ma zuciyarsa da aka samu to da sauƙi nakan ya fi nasa kai da baka da wannan tarin dukiyar baka da wannan tarin mulkin da aka bashi wani ko wallahi da za a buɗe ma mai kuɗin ko ko wata mai dukiyar a buɗe ma irin yadda kwakwalwarsa take cikin tenshin kullum ka gani a ce kuma za a baka dukiyar tasa ko a dako mulkin nasa a baka amma a hada maka da wannan tension din nasa da ka gani wallahi gudu da kai ba batun ka tsaya ba da amsar a'a na bari bane ko na hakura ba juyawa da kai da gudu juyawa da kai da gudu sai wanda ya rike wani shugabanci zai tabbatar da haka da shugabanci yake da wahala kwakwalwa take zama ba ta samun nutsuwa a zahiri ne gashi dai shine shugaban amma da challenges ta can ta can ta can ta can makiya na yi masoyan ƙarya na yi kowa na yi wallahi wani lokacin da ya bari sai ji ko yanzu Allah ya sa masa nutsuwa hankalin sai dawo jikinsa Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu ya azurta mu da ikhlasi ya azurta mu da riko da Allah in dai babu Allah to wannan farin cikin ba mai dawwama bane bal yace ma ba ma haka ba yantaqilu min naw'in ila naw'in yakan ciru daga wani nau'i zuwa wani nau'i wa min shakhsin ila shakhsin haka kuma yakan ciru daga wani bawan zuwa wani bawan jin dadin da farin cikin yakan ciru daga wani bawan zuwa wani bawan da wani ne ciyaman din yanzu ba ya ciru daga wane ya koma wane kuma gobe ko nan gaba zai ciru daga na yanzu ya koma zuwa wurin wani daban ba haka bane ba da wane ne yafi kowa kuɗi a garin yanzu kuma wane ya zo ya fi shi da wani ne yake kaza yanzu wani ne yake kaza yakan ciro daga wani nau'i zuwa wani nau'i daga wani mutum zuwa wani mutum Allah ya sa mu in ya azurta mu ya bamu ikon aiki da abin da ya azurta mu da shi yace wa amma ilahuhu fala budda lahu minhu fi kulli halin yace amma abin bautansa na gaskiya Allah kuwa shi kan ba shi da makawa game da shi a cikin kowane hali mutum yana da bukatuwa zuwa ga Allah a kowane yanayi yake ba shi da makawa game da me Allah maɗaukakin sarki indai kana so rayuwar ta yi daɗin kuma daɗin ya zama dawwamamme wa kulli waqtin haka kuma a kowane lokaci a kowane hali a kowane lokaci wa aina ma kana fa huwa ma'ahu duk inda mutum ya kasance yana tare da ubangijin nasa Allah ya sa muna tare duk inda yace wa amma ilahuhu amma abun bautan mutum Allahnsa fala budda lahu minhu fi kulli halin shi bai da makawa game da shi a kowane hali Allah na tare da kai a kowane yanki a kowane hali a kowane lokaci duk inda ka kasance na tare da kai kenan idan ka rike Allah farin cikin da Allah zai sa maka zai zama na koda yaushe ne tunda yana tare da kai a kowane hali yana tare da kai a kowane lokaci da zarar jarabawa ce ta shigo matsala ce ta shigo Allahn da ka rike kuma ka koma zuwa gare shi sai canja ma daga kunci zuwa walwala mawuyacin hali zuwa hali masaukaki Allah ya azurta mu da haka ina ga zamu kwana anan ya zama darasin mu na na 15 kenan ba kafin nan akwai dan uwan mu malam Aliyu da muke karatu da shi anan kusan kowane darasi ana tare shekaran jiya Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwar mahaifiyarsu na farko dai mu sata cikin addu'ar mu ubangiji ta'ala ya gafarta mata kamar yadda malam da ya nasiha a wurin yake faɗa da gaske ne ya faɗa abin da mun fishi shaida ma akai tunda mu yan unguwar su ne nace kyauta da Allah ya mata na sada zumunci kyautar sada zumunci Allah madaukakin sarki ya gafarta mata ya sa mata kyawawan ayyukanta a mizani na gaba shi kuma idan Allah madaukakin sarki ya sa an hadu sai a masa ta'aziyya na rashin da aka yi Allah ya ba mu juriyar rashin da aka yi ga baki daya gobe aka ce yaushe okay gobe ne arfa ba aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da azumin ranar arfa yake ce ah tashibu an yukaffira sana al-madiya yace yana tsammatan wannan azumi na ranar arfa ga wanda shi bai samu zuwa can ba yake nan ningi ko bauchi ko ina ne ko ina ne Allah ya azurta mutum da yin azumi na wannan ranar to zai kankare masa zunubinsa na shekaran da ta shuɗe shekaran da ta shuɗe kaga a nan gurin yan ulsa group kan suna cikin jarabawa da gaske suna cikin jarabawa a ce Allah ya azurta ka da azumtar wannan ranar ta gobe zunuban da ka yi a shekara guda ta wuce Allah zai kankare maka shi ya yafe maka shi to me ya rage sai ka tuno su kaga kawai yanzu daga gobe kuma insha Allah du sauran zunubin fa sai ka yi taka zanzan daga koma aikatawa kaga kenan da Allah zai taimake ni na samu dama ko ya taimake ka ya taimake ki ki samu damar yin azumi na goben nan na arfa da kyakkyawan niyyar dabbaka sunna ta manzon Allah din da kyakkyawan niyyar Allah zai kankara bayan kaga kenan idan Allah ya azurta ni da yin haka ko ya azurta ki ya azurta ka da yin haka kenan ka gada za ka daure gaba kuma ka kiyaye sauran zunubai da kai a baya kaga shi kenan za ka haɗu da Allah fa an kankare ma zunubai sai wanda za ka zo ka yi ta tora wa kanka kuma ka ɗora wa kanka sabo in mutum ya gano haka kuma zai dai ƙara wasu laifukan ne tun da an kankara baya sai mutum ya ci gaba da istighfari da roƙon Allah ko da shi yana so ko zuciyarsa na son ta tsinci kanta a wasu zunuban Allah ya hana shi aikatawa Allah ya kame gaɓoɓi mai ba mu ikon azumtar wannan rana yana da matukar falala da muhimmanci haka addu'a kuma take a ranar idan Allah ya azurta ka da yin addu'a Allah madaukakin sarki na karban addu'o'in bayinsa a rana irin ta gobe haka kuma wani aiki na alkhairi da za ka yi a sauran kwanaki na baya ka zo ka ce ga kaza ko sauran watanni ga kaza nayi na alkhairi zumunci ka sada qur'ani ka karanta aya biyu ko uku wani alheri kai wa wani to ya sha bamban da a ce kuma irin rana ta gobe kai Allah ya azurta mu da aikata ayyuka na alkhairi akwai matsala ina ga insha Allah ba matsala sai Allah ya kai mu sati na gaba kenan ba nas'alullahi alkarim almannan أن يهدينا الصراط المستقيم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم